نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وكلك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله كلتنا اليوم تتكلم عن طاعة الله ورسوله وصفات أهل الجنة بالتكسير قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الجهاد من أمر الدين والجهاد لأنه سبب الحياة الأبدية وعزة سرمدية وأعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه فلا يبتدئ أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وأنه إليه تشرون ويجازيكم بأعمالكم واتقوا فتنة أين أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تأمهم وغيرهم وتفاعوا بالإنكار موجبات من المنكرات قال ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الله تعالى مؤمنين أن لا يجروا المنكر بين أظهرهم ويؤم الله في العذاب ويصيب الظالم وغير ظالم والذنوب التي يؤم الناس أكثر كثيرة كإجرار المنكر بين أظهارهم ومداحنة في الأمر المعروف وإفراق الكلمات وظهور البدعة والتكاسل في الجهاد وحكم بغير ما أنزل الله وألموا عباد الله أن الله شديد العقاب ويستجيبوا لما يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنما يدعوكم لما يريكم من الدنيا والآخرة واذكروا إذ أنتم قليلا أيها المؤمنين مستضعفين في الأرض أيها المؤمنون في أرض مكة تكافون أن يتكلمكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة فآواكم إلى المدينة المنورة وأيدكم أي قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة وغيره ورزقكم من الطيبات الغنائم لعلكم تشكرون نعمته وتجيبوا دعوته إلى ما يزيد إلى ما يدعوكم ويزيدكم من أمر الله تعالى مولاكم عز وجل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله ورسول وتكونوا أماناتكم أي ما أمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أن قد وقع منكم على الديانة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم سعادة يرون سعادة عن الأموال عن الأمور الآخرة وإن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والكيانة لأجلهم الدين أمانة عباد الله الدين أمانة وكل شاعر من شاعر الله جزء من تلك الأمانة ومن كلا بشيء منها لا أي على أنانية وقد كان الله ورسوله وكان إخواته مسلمين ويجب على فاعل ذلك التوبة والتائب كما لا ذنب له وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالعنابة وغيرها يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجوا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم أي ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم وفي الحديث يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان يتحبان في الله إذا اجتمع عليه وافترقا عليه ورجل ذكر الله في كدوة ففاضت عيناه عباد الله ورجل دار امرأة ذات منصب وذات شرف ومال وجوال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق به تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شمي شماله ما تنفق يمينه ما تنفق يمينه اللهم زدنا ولا تنقلنا وأكرمنا ولا تحرمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اجتهاد المجاهدين في لبنان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تسدد ذات اقدام اليهود والنصارى وسائر اعدائك واعداء دينك يا رب العالمين اللهم اجعل خير امورنا عاشرا وخير عملنا كواتما وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين عباد الله فاستغفروا الذي يكون غفر غفور رحيم فاستغفر الله انه غفور رحيم فاستغفروا ثم توبوا اليه الحمد لله والصلاة والسلام على كاتب الأنبياء إمام المرتدين سيد الأولين والآخرين سيدنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما وتابعا له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna jaddada godiyar mu ga Allah mai kowa mai komi wanda ya albarkaci rayuwar mu ya kawo wannan rana ta juma'a yau ashirin da biyu ga watan hudu hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda zo daidai da ashirin da biyar ga watan goma haifar annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da ashirin da hudu muna roƙon allah ya gafarta mana ya ji kanmu ya datar da mu bayan allah muna jaddada godiyarmu ga allah mai kowa mai komi muna kuma neman taimakonsa muna neman tsarinsa daga sharrace-sharracen kawunanmu wanda Allah shigar da shi shi ne shigayye muna roƙon ka Allah ka shigar da mu duk kuma wanda ya bata babu wanda zai shigar da shi babu wani masoyinsa sai Allah subhanahu wataala mun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah cikin sammai da gasai sai Allah shi kadai mu halittarsa ce mu bayansa ne kuma mu ma'ana halitta ce bayansa ce kuma halitta sa bayansa kuma bayansa to to wannan shine sannan mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma shine cikamakon annabawa bayan haka Allah mai girma da daukaka ko da yaushe yana kiran al'ummar musulmi duk lokacin da aka ce ya ku wayanda kuka yi imani to akwai maganganu a ciki kamar biyu akwai ba da umarni ko kuma hali a cikin wannan to Allah duk lokaci malamai suna kira mu akan wannan aya sukan ce ya ku wayanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada wanda ya mutu a cikin ku face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah bayan Allah wannan aya idan muka duba ko da yaushe ana tunatar mana shi tsoron Allah ya bambanta da wani abun tsoro wanda za ka gani ka gudu ko shi ma ya gudu a shi tsoron Allah kusatarsa da ayyuka na alkhairi wanda aka faranta maka wanda aka ɗora maka to yin wayannan abubuwa shine za za ka kusace shi Allah ka datar da mu sai Allah ya kira al'ummar duniya gaba ɗaya maza da mata baƙaƙe da faraye ya ce ya ku mutane ma'ana ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya shi ne annabi adam alaihissalam a jikinsa ya halicci matarsa a wayannan guda biyu aka samu yaya maza da mata masu ɗimbin yawa duk wanda ka gan shi a yanzu da gunda ka sani da abin da duk akan wayannan mutane biyu mutane biyu Allah ya haɓaka wannan al'umma Allah ka datar da mu sa'annan Allah ke ce mu ji tsoronsa don duk abubuwan da zai kasance tsoron Allah shi ne zai maka jagora wajen ayyukata ayyuka na alkhairi da taimaki tsoron Allah wanda mai roƙonsa mukan hada da zumunci duk abin da muke yi Allah ya kasance mai kiyayewa ne yana kiyayar mu akwai kuma masu rubutu akan ayyukan da muke aikata Allah ka datar da mu sannan Allah da kansa ya sake kiran wanda suka imani ya ce magana za ku faɗa ku yi daidai ku faɗi abin da ya zama na gaskiya sannan ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya duk wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine rabauta Allah ka rabautar da mu bayan haka bayan Allah ku sani abin da Allah ya mana alkawari wallahi yana zuwa babu wannan zai tsere saboda haka duniyar nan ka sani akwai ranar da za ta zo za ka bar wannan duniya wata ran kana ga ana sallar juma'a da kai wallahi wata juma'ar ba za a yi da kai ba kuma in ka tafi an ɗauke ka ka duba gunda za a kai ka ajiye ka babu wani fito babu tabarma babu komai daga kai sai wannan da kafanin za a gyara in an ga kabarin ma ya dan maka dan yawa ruku-ruku sai a sa a toshe domin kada ka juya ka annan kai kadai a wannan gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawa in ya mutu abubuwa guda uku za su raka shi danginka da ayyukanka da dukiyarka duk da dangi da dukiya sai ta fota barka daga kai sai aikin da kai shi kadai bayan Allah mutuna Allah ka kan mai martaba sarkin ninji ku duba da lokacin da ake bugawa abubuwan ku tuna ran da aka yi cin cilindo na jana'izarsa rannan cewa ake kukuda a gawa duk wasu abubuwa an bari rannan ya bar duniya menene akwai a bar kawai a bada ku a yi gawa a yi masa gata a yi masa sannu a nema masa gafara wajen mahalicinmu muna roƙon Allah ya ji kansa kurakuransa Allah ya kai masa to fi irin waɗannan abubuwa to ka sani wannan rana tana kaina tana kanka tana kanki kowa sai ya ɗanɗana mutuwa domin Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un kowane mai rai duk wani mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa kuma yace kullu man alaiha duk wani abin da ke ban kasa zai kare me zai banzu zatin Allah mai girma da daukaka Allah ka datar da mu bayan Allah Allah sake kiran mu duk wanda ya mai ce mu yi wa Allah biyayya sannan mu yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam gurbar mu ta yau tana magana akan yi wa Allah biyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan akwai alamu wanda biyayyan halitta ce duk wanda yake da wannan alamu guda bakwai to yana daga cikin ɗan aljanna don za a sa shi a inuwa al'arashi ranar da boye wata inuwa sai tasa saboda ka idan Allah ya kawo wannan gurin guda bakwai din nan sai ka dudduba idan kana ciki alhamdulillah ka kara karfin gwiwa idan baka ciki kai kokari ka fada ciki amma insha Allah cikin bakwai din nan ai ya kyautu a ce kowane mu ya samu ko raina ɗaya ko biyu a ciki Allah ka datar da Allah da kansa yake kira wannan an yi tun musu farkon musulunci Allah ke ce ya ku wanda kuka imani ma'ana ku kam ku amsa kiran Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yaya ku yi masa biyayya ma'ana ku ji tsoron Allah ku ma'ana ku tsarkake shi ku girmama shi ku bi masa biyayya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi masa biyayya cikin umarninsa ku gaskata shi cikin labari ku ne sanci duk abin da ya faɗa a kansa ko ya tsawa kada ku bautata wa Allah sai abin da ya wajabta maka kansa sa'annan akan abin da ya kira ku din nan shine al'amari na addini da kuma jihadi wajen gurbin gwagwarmaya na ɗaukaka addinin musulunci jihadin nan sababi ne na rayuwa kyakkyawar abada domin duk mutumin da ya rayu a kyakkyawar rayuwa ya koma lahira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya je jihadi aka kashe shi a filin jihadi shine zai yi buri a dawo da shi duniya yayi wannan haso goma saboda daɗi da falala da ya gani saboda haka wajibi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke buri ya mutu yayi akan jihadi to ko ya mutu akan gadansa Allah zai sa shi a bangaren shahidi ba da yin shahada a fagen fama saboda haka lalle ya zamanto kada mu sanya tsoro da wasu abubuwa mu gare addinin mu ba abun da ya bar mana komai tun da aka gaya maka yadda za ka ɗauki buta ka shiga bayan gida ka je ka tsuguna kai bayan gari ko kai bawani an tsara ma yadda za ka yi to irin wannan ka duba da abin da shafi magani za ka yi akwai na duba ɗaiɗai guda goma sha kuma in ka bi su kana da lada in ka aikata kana da lada to yaya kuma sauran ayyukanmu shi ne Allah ke cewa mu amsa kiran Allah da manzonsa sa'annan mu sani wato wa'alamu ya ce ku sani Allah lalalle shi ubangiji shi ne ke sha makiran tsakanin zuciya da kuma shi ɗan adam duk ba abin da za ka yi kai imanin sai Allah ya so kuma kai butulce masa sai da nufinsa wa annahu domin lalle shi Allah gare shi zamu koma gaba daya duk wanda ka gani wallahi ko ranar da zamu taru karan kam a gaban mahaliccin wannan bayanin ka duba wannan rana kowa yana jin tsoronta lokacin da abubuwan ya tattara duk daga na farko zuwa na ƙarshe da aljanu da mutane da dabbobi duk an tsaya ya tabbata za a samu wahalhalu da fitintunu masu yawa da tashin hankali a wannan lokacin mutane za su ce to yanzu ya za a yi mu nemi mafita an tabbatar za a je gun annabi adam a ce kai ne Allah halice ka da hannunsa kai ne kai za kai kai ne kai ne babanmu ka nema mana gafara a wajen Allah annabi adam ce yau Allah ya yi fushin da bai taba yin sa ba kuma bai sake yin sa ba saboda ga ni kaina ina tunani don an ban wasu abubuwa an ce ka niki itaciya na ci ina ta tunani ta kaina nake ku tafi gun me annabi nuhu a zo gun annabi nuhu a gaya masa ya ce ku tuna ni ma ba lokacin da aka ce mun ba wanda zai sake imani na ce ubangiji la ta zar ala al'aran na kafiri da dayyara don kar ka bar gida ko ɗaya na kafiri ka halakar da su gaba ɗaya ya ce to yana tunani ya za a yi ku tafi gun annabi ibrahim ya ce kalili ne na allah ba daɗin allah ya rike ya ce kamar al'umma annabi ibrahim an je sai ya ce a'a shi ma yau akwai abubuwan don akwai lokacin da ya fito za a je sai ce shi yana jin zazzabi kuma ba ba wai ciwon kan bane ya koma ya samu kuma kan nan ya doddoke su ya zo ya rata daya da aka ce kai ka aikata ce ku tambayi babban shine kake ya ce to iya tunanin irin wa'annan wannan ana nuna mana don mu sani ni da kai yaya za mu fuskanci wannan rana ya ce ayi gaba mu je gun annabi Musa shi ma ya ce ai ya kashe bakiddi kuma a lokacin Allah tabbatar ya da masa amma yana tunanin abu sannan a je gun annabi Isa ya ce shi da aka ce masa shi Allah ne ma masa Allah kaza kaza ya ce sai da fitar wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake so nuna mana lokacin da aka iso wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha dama wannan matsayin sai yayin halitta zai taso ya ce ya zo ya faɗi a gaban al'arshin Allah ya kafa kansa a lokacin Allah zai cusa masa ilhama wanda zai kikkira a wannan lokacin ya yabi Allah ya kambama shi Allah ce masa ya ka tashi ya Muhammad duk abin da kake nema ka ka roƙa an baka ya ce al'ummarsa ku tuna ba ya ce al'ummati ummati to a wannan an an tabbatar babu al'umma wani annabi da zai samu mabiya wanda za su shiga aljanna kamar al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu nafi daga farko an ce za a yi wasu babu hisabi ba komai za a zuba su aljanna lokacin suna hada da sahabbai sai wani daga cikin sahabbai ta ce ce ka sa ni cikin addu'a ina cikin su yace kana cikin su sai wani ba da yake an fada shi ma sai ya ta ce a wani ya riga ka sai kai hakuri kaga inda an bari ai kowa sai ya nema ko to kaji amma hikima ta da yanta sai ce wani ya riga ka sai aka yi to saboda haka mu sani wannan ranar Allah ce shi ne yake yadda ka imani ko ka mutunce wa annahu gare shi Allah za a saka za a tara mu gaba daya kuma wallahi zai saka mana ayyuka irin waɗannan ayyuka a ran nan a hoyin alkama za ka ga bane sai Allah ya mana gargadi ya ce ku ji tsoron fitina da kuke gudanarwa ko wanda za ta zo idan za ta shafe ku ba ta shafan fa'an zalimai kadai a da azzalimi da wanda ba azzalimi ba su sai ta share su kamar yadda muke a rayuwar mai wasu sun je sun jangalo mana duk wannan da kake gani wallahi bai ba ka sabar ayyuna abin da ayyukan mu suka aikata da hannayen mu shine Allah ke jarrabar mu da tsadan nan da dai tashin dala da wata tsiya duk wallahi tallahi a daga ayyukan da muka aikata ne yau muka koma muka bi Allah duk zai ba mu mafita ya ce zai saka maku da ayyukanku shi kenan sai ce lallai ta ka zo ta gane wanda ke mafi ya ce yadda ake gudunta wana ku guji duk abin da Allah ya hana wanda ke wujabtar da azaba kai ku aikata dan abbas Allah ya dade shi ya ce Allah ya umarci mu'minai kada su jawo su tabbatar da wata barna abin ki a tsakanin su idan sun yi haka to lallai azaba za ta game su wanda ya zalunta da kuma wanda bai zalunci ba yace kuma lalle zunubi duk wanda ya tuba to Allah zai karbi wannan tuban nasa mafiya yawa abubuwan da ke bayyana irin waɗannan musihu daga ciki akwai bayyana abin da Allah yace kar ayi ko mutane suke aikata da kuma rashin amarni da kyawawan ayyuka to yanzu ga ana umarnin mutane amma mafiya yawa mutane ba su damu da abubuwan ba sai ka ga ana ta fama amma mutane kamar ƙara masu ɗaya ne ke wajen saba wa Allah Allah ka rufa mana Allah ka shirya da mu sannan ya ce idan ta zo ta shafi wa'annan mutanen to wannan fitintinu ya ce yana daga ciki na rashin da kuma tabbatar da kalmomi wanda shari'a ba da ta irin kalmomi abin da shafi na bidi'a wanda annabi bai yi ba sahabbansa ba su ba bai umarni a ba kamar kalika da yake ce wai shi addini kana yi to za ka yi wa Allah bayani wallahi yana jawo fitintinu da kuma kasala wajen jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah na gaba shine hukunci da ba abin da Allah saukar ba yana daga cikin abin da ke kawo mana bala'i mutuna sai Allah ce lalle ku sani lalle Allah mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba masa saboda haka ku kira ku amsa kiran da ya maku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don abin da zai laya ku ku samu kyakkyawan rayuwa duniya da lahira sai Allah ke tunata ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar wannan lokaci wannan abun ya faru lokacin farkon musulunci lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka an shiga matsaloli rashin zaman lafiya da kuntatawa kai alshe kafirai suka zauna suka yi mitin suka je za su dauki akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kasanta abubuwa guda uku suka ce ko su kama shi su daure shi a kurkuku ko kuma su kore shi ya bar garin ko kuma su kashe shi kowa ya huta sai Allah zaba masa fita to shine sai Allah ke mana bayani yace wazkuru kutuna iz antum qalilan lokacin da ku mu'minai musulmai kuke karantattu ba ku da yawa mustazarina fil ardi kuna masu rauni a bayan ƙasa ku mu'minai to wa'ancan da aka gaya ba wanda suke so su je su yi aljanna idan ku su duk kuma abin da aka gaya masa tana kan mu ma don ba a shafe ba mu tabbatar waɗanda abin da ake gaya musu ana so mu koyi da su ko ba mu kamar yadda suka yi ba mu kwatanta to shine Allah ke tuna musu yace kun kasance a kasar Makka kuna jin tsoro kada mutane su gama ma'ana kada kafirai su maka kwaf daya cikin sura fa'awakum sai Allah ya tattara ku ya mai da ku zuwa Madina kuka zauna da kuka je Madina ya karfafa ku da taimakonsa kamar abin da ya faru ranar Badar musamman da gwagwar ma ta gwagwar waya ga arna ga musulmai sun ninninka su musulmai babu makani amma akwai karfin imani suka roƙi Allah Allah saukar da mala'iku kamar dubu biyar ko dubu mala'ika wanda yau ko aljani ne aka daga duk ta shiga uku ballan tana ce mala'ika ne musamman suka zo suka taya mu'minan wannan zamani na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka samu nasara sai ce taimakon fa daga Allah yake to barin Allah duk shi ke kawo mana wannan to Allah ke gaya musu ya ce da mala'iku da waɗansu waɗannan sannan ya zuba wa wannan kafinan tsoro kuma Allah ce mun arin da abubuwa mai daɗi kamar ganima yawanci annaba da suka gabata za ka samu samu ganima gabar da ita kar za a ce a ƙona ta ne amma shi sai Allah halitta masa wannan ganima don ya ce akwai abubuwa shida da aka halitta ma babu annabin da ya samu irin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai yake cewa daga an yace ya aibata su yace daga kyawun la'allakum don ai tashkuru ku gode tashkuru na ku gode ni amawu nimomin ubangiji to saboda haka ku amsa kiran da Allah ya muku kun kun yi haka lalle Allah shine mai cikin lamarin mu gaba ɗaya Allah ka datar da sai Allah ke kira shi ya ku wanda kuka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzonsa ku ha'inci amanonin da aka baku wannan ya faru a wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani abu ya faru lokacin da aka tura shi da yadda suke masa tambaya sai manzo kira ya ce yanka ku kaga ya baya musu wani sirri to wannan abin da shi ya zama to saboda akwai ƴaƴansa a gurin akwai dukiyarsa sai ya faɗi wannan abin shi manufansa ta yi shi yana gani kar su je su daga jijiya in sun daga ba ba za su samu nasara a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sai Allah ce to ya ha'inci saboda sirri ne wanda ke musulunci ya bayi baya halatta je ya faɗa shi kuma ya faɗa ya gane kuskurensa a lokacin Allah ya ke faɗa ya yi masa gargadi ya ja kunnensa ya ce duk kada ku ha'inci duk abin da aka ba ku amana na addini ne ko wani sa to ku rike wannan amana ku sani Allah ya sani alhali kar ku abin da kun san abin baki ku je ku aikata kuma wannan yawa ku kuka mai sai Allah ke cewa ku sani dukiyar da Allah ya ba ku da ƴaƴan da Allah ya ba ku yace jarrabawa ce fitina ce ka gani domin jarrabawa ce da musiba dukiya ina ma amwalukum wa auladukum fitna don wa'annan yaya da dukiya za su hana ku ku biya Allah ku yi wa Allah biyayya ku sani lallai Allah a gurinsa akwai lada mai girma shine gidan aljanna wallahi duk wanda ya samu shiga aljanna ya gama rabauta ka duba yau yanda ake duk wani ginin da kake tunani da wani na jin daɗi duk wanda kake tunani wallahi tallahi bai kai darajar gunda ɗan aljanna zai ajiye bulalarsa ba bulala ka duba ba a ce faɗin ɗan gidan ɗan aljanna a ce kamar sammai da ƙasai an ta hana shi ba jiro ba an ce alhaji wani ba ba an ce malam wani ba ba an ce mai mulki a wanda ke jin tsoron Allah shi zai samu wannan Allah ka datar da mu Allah ka cusa mana tsoron ka sai saboda haka ku ji tsoron Allah kada wannan dukiya da 'ya'ya su sa ku ha'inci Allah da manzonsa amana wacce Allah ya baku ku ki cika ta duk wani abubuwa ne ya ayatu alama addini amana ce saboda haka duk mutumin da ya ya ƙirƙon wasu abuwa daga ciki ya hanci Allah ya hanci manzo ya hanci ɗan uwansa wajibi ne a kansa ya tuba ya gyara ayyukansa kuma ya tabbata duk wanda ke da zunubi ya tuba mai tuba ake kamar babu zunubi a tare da shi sai Allah sake kiran al'ummar musulmi al'ummar mu'mine ce ku wanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah kaga in tattakulla kuka ji tsoron Allah mai da lamarin kuka gare shi to zai sa muku mafita yanzu duk halin nan da muke wallahi muka koma ga Allah muka san Allah ne ya dora mana wannan duk awan da ake cewa ukul karfe uku na dare ma'ana ɗaya bisa uku na dare Allah ya tabbatar a hadisi annabi yakan sauko sama ta daya yace waye mai neman ka za a yi masa waye mai neman ka za a yi muna yi ma ba mu dole mu koma mu mai da lamarin mu ba mu yaye mana wannan fitintinu sai Allah da halice mu Allah ka datar da mu sun ce cewa in kuka ji zai ma mu fita ya sa ku ya ba ku bambanta ya rena ba ku tsakani abin da kuke tsoro sai ku tsira kuma ya kankare muku zunuban ku ya yafe muku wannan ma'abucin falala ne mai girma sai hadisi da daga asamu da fiye halitta ce mutane bakwai muna jin su mutum ne guda bakwai Allah ya alkawari zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta al'arshi bayan Allah wallahi alkiyama abubuwa guda uku suna da wahala babu su duk wanda ka ganshi da mutumin kirki ne a lahira inuwa tana da wuya ruwa yana da wahala hanya tana da wahala babu wani inuwa sai inuwar al'arshi babu wani ruwa sai na alkausara babu wata hanya sai ta karfin arzi wallahi dukkan wannan abu suna kanmu mu sani to a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane bakwai Allah zai masu inuwa a karkashin zai sa su a inuwa a karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta al'arshi an share komai babu dutse ba tudu ba gangare komai an kwashi yau kwace imam adili shugaba adili kar ka dauka shugaban kasa har kai a gidanka har a wani mutane ce kai ne shugaba in ba kai adalci ba za ka faɗa wuta wallahi kar ka dauka wai sai shugabanni kaza kai ma ba ka adalci duk matsalar da ake samu ka duba wajen abubuwa yanzu in mutum shugaba ne yana matsawa yana kokarin fada yadda to wannan ai ya cika matsawa sai ka ga duk wani na iska yana shakkan to kala sa ba haka bane to adalci dole kai ko a gidanka don amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkan ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwo wallahi jikinka kadai sai an tambaye ka daga goya da shi in kai kana da tuzuri ne baka da mata ko to gaban ka ma sai an tambaye ka daga goya da ita sannan sun ce sai shabu saurayi wanda ya rayu a musulunci bautawa Allah mai girma da daukaka samari kalubalen ku duba kunnen ku idanuwanku za a tambaye ku ta yi kana da waya amma ba za a samu da aiki a ciki ba wallahi sai an tambaye ka a gaban Allah kuma sai ka yi bayani matukar ka balaga saboda ka ku ji tsoron Allah bayan Allah mu ji tsoron Allah na gaba sai aka ce sai mutumin da rajulun kalbu ma'ana mutumin da zuciyarsa ta rataye a masallaci da ya ji an kira yana masallaci komai in ya tashi duba abin da zai hana shi zuwa wajen ibada in ya fita ya dawo ya fita ya dawo sai mutane guda biyu wanda suka yi soyayyar don Allah ba don abin duniya ba to wannan ma su ma Allah zai sa su a wannan inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan ta al'arshi Allah ka samu dace sai yace kuma sai mutumin da ya tuna Allah shi kadai a cikin wani duhu ko a geji shi kadai ba kowa ya tuna azaban Allah ya zubar da hawaye a idansa bayan Allah ya tuna irin wayannan abubuwa irin wannan matsalolin suke gaba shi ne ake tunawa sai zubar da hawaye sai ce sai mutumin da yake aka samu wata mace ma'abucin ɗaukaka mai dukiya kyakkyawa kai ne da kake nema to ita ta zo ta nene ka da kanta ta ce ga bukatan ta kaje ka biya mata ba sisin ka sai ka duba ka ce a'a kana jin tsoron Allah wanda ya halicci ta ubangijin ta kana jin tsoron sa yace wannan ma yana ci duba daga magabata akwai mutane uku da suka jeji dutse ya toshe su daga ciki akwai wanda mace ta kira shi ya biya mata ma'ana ta nemi taimako ya ce sai ya yi zina da ita taki taki a kaje ta yadda da ya je ya zauna daga shi sai ita zai sadu da ita ce ka ji tsoron Allah kar ka sa zoben da wani kan jin wannan sai kawai imani ya doki a baya ta zo kamar sun mata shi sai ya kwasa abin da ke fata sai ya bata a wannan sai Allah nuna masa ya kanka yake sai ce sai mutumin da ya dauki sadaka ya sadakar ya ba da shi dama ba ta sani ba a ya bayar a dama amma hagu ba ta sani ba wannan shi ne wa'annan su ne mutane bakwai duk wanda muka gaba ma cikin mu kokari mu fara ciki Allah ka datar da mu kuma kamar maganar neman taimako an sanar da neman taimako na mutanen mai dubu to akwai wani da muka yi magana na ce gashi ne ta ai akwai mutumin ɗaya da ya ba su biliyan goma sha biyar wanda ya ba su biliyan ne wanda ya ba su ce kuɗin da aka tara mai dubu da in ita duza a gine kai duk abin da za a kuɗin da aka bayar in dai an ba da kudin sun je hannun mutane to sun ce to ba ruwanka duk abin da kaga kawai ya sauka ga ka bayar in ba za ka ba kai shiru ba ruwanka taimakon da za ka aure ya ɗauki dubu ɗari ya bayar kai ka ɗauki naira goma ka bayar ka bishi lada saboda kyakkyawan manufa duk yawancin kyautar da suke karye su saboda haka mutu tsoron Allah taimako in za ka taimaka ku taimaka abin da ya sauwaka a bayar wanda kuma ba zai abin nan ba kar ya faɗi wasu maganganu ya ba su duk abin da suka yi ga kansu abin da ya sa hakan kun sani mutane ne na ƙasar nan yawanci akwai abubuwa biyu wani zai faɗi abu amma ƙarya yake ba cika alƙawari wasu kuma an bayar din to su wayanda suke da nauyin abu ba sa bayarwa wallahi wani ya ji abu kwanan nan ya je mai dubu da ya ce in kaje wani gurin wallahi zai kuka mutane gidaje su ne wallahi sai wasu har yanzu a makarantu su da suna nan wasu daga cikinsu to kada shugabannin ma akwai ayat tambaya kansu duk shegen da ya zo ya bayar ya ce ba zai abin nan ba in dai ƙarya yake fito ku faɗa mutane alƙawarin da wani bai bayar ba ubangiji Allah ka ɗaukaka musulmi da musulmai da kaskanta da kafirci da kafirai ya Allah ka sanya mafiya rayuwarmu zuwa na ƙarshenta ya zama amalin aikin mu aikin da zai zama ta karshe shine mafi alkhairin mu sa'annan muna roƙon Allah ya sanya haduwar mu mafi ralikun da zamu ran da zamu fi farin ciki ranar zamu haɗu da mahaliccin mu ya bayin Allah mu ji tsoron Allah ina nema muku ina muku wasiya da ni kaina ba mu ji tsoron Allah muna roƙo Allah ka taimaka wa ƴan uwanmu da suke shan wannan basira kamar ku duba yadda Isra'ila take wanda ke Allah ya yi mata albarka kuma wallahi a dinka ita take ba su kawai kuma ka duba wai majalisar bakariya ta wani majalisar ɗinke duniya ɓarke duniya ne matsiyata duk wanda ka ga suna haka har za su yi tambaya taimaka an nan ma sai wanda suke da ra'ayinsu to bane Allah wayannan bayan Allah Allah ka gaskantar da su Allah damar da suke ita Allah ka raba su da ita wayannan da ake yawan kashewa Allah ka ba su mafita wanda suka mutu akan gaskiya Allah ka karbi shahadar su wanda aka yi masu rauni Allah ka ba su lafiya wanda kuma suke asarar zuciyar da kamar masu aqulu qawli hadha astaghfirullah wa astaghfiru lahu wa aqulu sa'atan